أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ranar sha biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairai da ke cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka matnu al'aqidatul tahawiyya wanda al-imam abi ja'far ahmad bin muhammad al-tahawi rubuta rahimahullah wanda muna gabatar da karatun wannan littafi ne a wannan markazi mai albarka markazi iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bana fandude daidai kasuwar banka ne birnin niyame a jamhuriyar nijar wanda a yau wannan shine darasinmu na shida a cikin jerin yin karatun wani littafi da muke jiya mun karanta faɗin malam da yake cewa ma zala bisifatihi qadiman shahi na bakwai ke ai ma za subhanahu wata'ala bisifatihi qadiman Allah subhanahu wata'ala bai gushi ba yana da wa'annan sifofi tunda qabla khalqihi kafin shi halittu duk wani siffa da Allah yake da shi dama yana da ita kafin shi duk abin da ya yi in ka ce Allah sami'un ne dama sami'un ne tun kafin wani mai magana yi magana in ka ce Allah gafurun ne ba sai da ya yi mutane bane ya zama gafurun dama gafurun ne alam yazdad bi kaunihim sannan alam yazdad bi kaunihim shay'an sanadiyyar kasancewar halittu a bayan duniya bai kara ma Allah komai ba daga cikin sifofinsa al'azali wa'inda suka da shi wadon mai kun ƙablahun haka Allah bai kasance kafin halittun su zo ba min sifatihi na daga sifofinsa mana kenan ai lam yazdat ba wani abu da ya ƙaru bi wujudihim na daga samun halittun Allah min sifati na daga cikin sifofinsa duk wani sifa na Allah da ka gani to bai samu ba ne wai dan su halittun sun samu kafin halittun su samu dama akwai su da kuma halittun suka samu ba su kara ma Allah komai ba dama haka yake wa kama kana bi sifatihi azliyan kamar yadda Allah dama ya kasance tun da tun kafin a yi kowane irin halitta Allah yana da wa'annan sifofi da zalika la yazalu alaiha abadiyan to haka ma Allah ba zai gushe ba har abada yana nan akan wa'annan sifofi duk wani suna da aka ambaci Allah da shi ko kuma wata sifa da aka ambaci Allah da ita ba ta kasance ba ne don samuwar halittu a kafin halittu suna ran da halittu suka gushe allah ba zai gushe da nashi sifofi ba suna har abada jiya mun kamo na misali abu biyu muka ce a cikin ƙurani allah ce laƙar sami allah ƙar sami allah makawalin da ce tujali na kafi zaujin haƙiƙa Allah ya ji zancen wacce take ja in ja da kai game da lamarin mijinta a zahirin aya Allah yana nuna mana ya ji ne sadda ta yi magana kenan ya samu ƙarin jin wani abu bayan yin wannan magana da matar ta yi to a'a a ƙidar ahalar sunna Allah babu wani abu da yake sabo ne a gurinsa ko kuma babu wani abu da aka yi aka ce yanzu Allah ya ƙara samun wani abu saboda kaza da ya faru dama da iliminsa da tsarinsa ya tsara yadda al'amarin zai kasance Allah subhanahu wataala ya muni jagora sai ma da yake cewa laysa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliq Allah ba ya samu suna alkhaliqu bane bayan da ya halitta kai yanzu ana ce maka malam ne bayan kayi karatu idan ba kai karatu idan da ba malam kake ba sai da kai karatu sai a ce ma malam bayan kayi menene bayan kayi karatu ba a sa ma sunan malam ba sai bayan kayi karatu ba za a ce da kai kai soja ba ne sai sadda ka yi konkur ka samu soja sai a ce ma soja kaga da ba sunanka soja ba amma yanzu ma ka zama soja in kana talaka sunanka talaka in kuna aboka da malam talau in kun raba gari da shi ka zama mai arziki sai a ce ma mai kuɗi ko ba haka bane sunaye biyun nan baka samu sunan mai kuɗi ba sai da ka yi kuɗi to shi Allah subhanahu wata'ala duk wani abu da za a ce ma shi ne to hakan yake tun da ba wai sai da kaza ya kasance bai zama kaza an gane misali na ko man huwa al-khaliq Allah huwa al-khaliq Allah shine ya halitta ko ba haka bane lima za summi Allah bil khaliq dan me aka sanya mu Allah suna al-khaliq li'annahu khalaqa al-khalqa don shi ne ya halitta haka ne ko ba haka bane to abin tambaya ma man huwa Allahu qabla al-khalqi masmullahi qabla al-khalqi shi Allah kafin shi halitta me sunansa to al-khaliq ba ya zama al-khaliq bane sun da halitta kafin shi halitta ma sunan shi al-khaliq wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ya kasance mai gafara ne ko mai jinkari don Allah ya tambayi wa ake ma gafara wanda ya laifi ko wa ake jinkai bayi ko to sanda ba a yi bayan ba Allah ga gafurun ne rahimun ne kini ashe ba sai da an kai bayi ba ne Allah ya zama gafurun ba sai da aka yi waɗanda ke bukata a tausaya musu wani Allah ya zama rahimu a kafin a samar da bayu Allah ga furin rahimu shi yasa Qur'ani ya ce wa kana dama ya zama ka ku dauka yanzu ne ya zama gafur a dama gafurun ne kuma rahimu shine abin da yake son ya nuna mana an laysa ba'da khalqil khalqi istafada isma al-khaliq Allah ba ya samu sunan alhaliku ba ne bayan ya yi halitta wala bi hidatil bariyati istafada ismal bari kuma ba ya samu sunan albari ba ne bayan ya yi halitta albari wanda ya halitta a fasar da babu shi wanda ya kirkira a fasar da babu shi to Allah ba an ce mai albari ba ne bayan ya yi abin da ba wanda ya yi shi tun kafin shi komai shi shi ne ya zo ya samar da komai to kafin ya samar da komai shi albarin ba yanzu ne ya zama albarin Allah ya mai jagora malumin da suka yi sharhin wannan littafi wannan risala suka ce hadhihi aljumla min almawadi almushkila fi hadhihi alaqida kun ga ga jumla ga ta dai da dadin shi ga ta da sauƙin hadda sauƙin rikewa da an ce haddace ta sai ka ce laisa ba da halkin halki istafada isman halik ko wala bi hidatil bariyat istafada isman bari kaga an haddace ta ko kuma kun ga fasarar ta ko to abin da yasa aka ce tana daga cikin jumloli masu mushkila ta ci karo da wasu masu mummuna aƙida da suke fahimtar saɓanin abin da malam yake fahimta a gurin ahlus sunna Allah subhanahu wata'ala ghafurun ne qabla al-khalqi ko ba haka bane rahimun ne qabla al-khalqi ko akwai masu aqidar daga ganin a'a Allah bai zama ghafurun ba sai da aka yi lahi sannan ya gafara sannan da zama ghafurun kaga ya saba mu aqida na ahlus sunna shi yasa malamai suka ce wannan jumla da malam ya amfani da ita هذه الجملة وأن الجملة من المواضع المشكلة yana daga cikin wurin da yake da mushkila mushkil ma'ana wanda yake da rikici fiye da raqida inna zahirha zahirin wannan jumla yadullu ala anna al-mu'allif rahimahullah kana yanfi tasalsul tasalsul al-hawadith kana yanfi tasalsul al-hawadith a zahirin wannan jumla tana nuni kamar shi malam yana kore التسلسل الحوادث menene tasalsulul hawadith wanda za mu bayani akan shi insha Allah wanda ya ishara akan wannan shine ɗaya daga cikin malaman da suka sharhi wannan aqida ibn abul is fi sharhi da aqidat tahawiyya lokacin da ya zo a wannan jumla yace idan aka karanta wannan jumla a haka malamai da suka ce ilimi suka koshi ba mai kallon larabci ya karanta ya wuce ba sai shi aza malam ya saba ma ahlus sunna daga bisani sai ya ce anya ko wanda ya wanda magana ahlus sunna ne duba ka gani a zahirin jumlar akwai daɗi ko babu daɗi akwai daɗi amma tana da ihtimalat akwai masu manufar da muna manufar da za su iya zuwa su canza magana kana iya kai magana shi ko mutum ya san ga abin da kake nufi amma sai ya canza don ya yi amfani da maganar kai ya cimma manufarsa ku shi yasa duk magana in ya zamanto ka san wani na iya yi mata wata fassara mutum farko sai ka sa ƙairi ka ce ga abin da nake nufi don ko da ya ɗauko wata manufa ya sa sai mutane su ce a'a dama mai wannan magana ga abin da ya ce wahi as'abu mas'ala fi hadhihi al-aqida wannan jumla a cikin littafin ga gaba ɗai ta kowace jumla wahala gane ka shiga cikin jumlar ka hita babu jumlar da ke da wahala shiga da hita irin wannan jumla an gane ku layi na wani to layi biyun nan karatun awa guda bai hida ka cikinsu inda za ka yi musu karatu ne na ilimi ba karatu na shafa in wuce ba saboda ni ya ci karo da wasu aƙidodi munana a matsayin ka na ahlus sunna in ka zo za ka yi bayani a kansu za ka tsaya ka yi bayani gwargwaro iya fahimtar ka a bisa abin da maluma na suka yi bincike kai ma suka ɗan faɗo na a bisa haka za mu bi a ciki mu ɗan faɗi kaɗan daga cikin abin da muka ɗan gutsuro na abin da muka yi bincike akan wannan jimloli guda biyu kenan kuma sai kuma da hankali a cikin wannan jimla a rubuta akwai matsala wadda ana ce da ita tasalsulul hawali tasalsulul hawali ko kuma dawamu fa'iliyatillah dawamu fa'iliyatillah kuma kana iya ka kira shi da dawamu khaliqiyyatillah ko la awwala lil hawadith ana kiran wannan masala da wannan sunaye ina kallon ka da kai kwana ina sa ta shi ka tsaye sai mun gama karatu an gane ko kowa ya kama kansa ga muqaddimat kafin mu zo bayani akan me ma ما المراد بتسلسل الحوادث نقدم بعض المقدمات zamu gabatar da wasu shimfiɗu mun shinhiɗa akan shinhiɗa sai mu ɗora matsalar sai mu wuce muƙaddima na farko Allahu la awwala lahu Allah subhanahu wataala bai da farko bi ma'ana la bidayata lahu Allah bai da farko komi akwai farkonsa amma banda Allah wannan shine aqidar ahlus sunna ka sa a kwakwalwarka kada ka zauna kana tunanin ina ganin Allah ina ganin bayan shekara kaza ne yayi kaza a kafin a yi sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah subhanahu wata'ala ya tsara abin da zai kasance da abin da zai kasance kafin a fara tunanin ma a yi sama ko a yi ƙasa kina Allahu la bidayata lahu Allah bai da farko dan duk abin da aka ce yana da farko to kenan akwai sa da babu ko ba haka bane me farkon kaza to akwai gaban shi to shi Allah babu gaban shi muqaddima nabi Allah lahu kamalul lahu kamalul mutlaq Allah yana da kamala cikakke ballahu gayatul kamal Allah yana da kamala cikakkiya babu inda yake da nakasu ka yadda da wannan a cikin zuciyarka shi ubangijin mu babu wani bangare da ya samu cikas ko ina ya cika ka tabbatar da wannan a cikin zuciyarka muqaddima na uku anna kamalallahi azli wa lam yazal wa la yazal lam yazal wa la yazal bi kamalil mutlaq Allah ba daga baya ne ya kammala ba tunda kammalalle ne to kuma tunda yake a kammale ba zai gushe a kammale ba kuma har bayan ba duniya Allah yana yana da kamala mun sa abin da samu kawo wannan shahida akwai masu inkarin wannan akwai wanda suna ganin za a waye gari shi ma Allah bai sa abin da zai yi ba kun gane misali ko to aqida na ahlus sunna duk wata kamala da ake jingina ta ga Allah ba daga ba ne ya same ta ba dama kamil ne bayan duniya ta kare to Allah subhanahu wataala shi na nan cikin kamalarsa muqaddima na hudu Allah subhanahu wataala lam yazal qa'iman bi asma'ihi wa sifatihi Allah bai gushi ba yana nan da sunayensa da kuma sifofinsa da ana kamalahu aka ne ko domin cikar Allah subhanahu wata'ala shi ne yake tabbatar da ana kamalahu bi thubutil asma'i wa sifati domin cikar da Allah yake da shi na kamala wajen sunaye da sifofi lam yakun naqisan bai zamo yana da naqasu ba ثم حصل صفة فاكتمل بها bale a ce daga baya wani abu ya zo sai ya samu cika yanzu ɗan adam in ya zo yana ƙarami bai iya makansa kowai ƙaruwa yake yi yau da gobe sai a ce yanzu wani ya kai ko ba haka ba ne in kana neman kuɗi kana da jari jika ɗari sun kai ɗari biyu ɗari ko ta sai a ce wani yanzu ya kai kaza kenan yau da gobe ta sa abubuwa sun ƙaru da kai to shi Allah ba haka yake ba duk wani abu da kake ganin ana sifanta Allah da shi ko wani suna da ake kiran Allah da shi dama yana da wannan suna kafin halittu su kasance kafin ya kasantar da halittu ba daga baya ba ne ya samu inda suna suna Allah alhayyu alqayyum السميع البصير العزيز الغفور الرحيم ba wai bayan duniya ta kasance ba ne sunayen suka so ma Allah a dama yana da waɗannan sunaye kafin ma a duniya Allah ya samu daɗi sannan daga cikin abin da za mu fahimta daga cikin muƙaddimatin da za mu gabatar fi'ilullahi kamalun aikin da Allah yake aikata cika ne domin me man yaf'al akmala biman la yaf'al wanda yake aikata abu bai zan dai da wanda bai aikatawa duk abin da Allah ya aikata kamala ne babu wani abu da Allah ya gabata wanda ya zamanto akwai na kasu a cikin shi muqaddima na na shidda ku kurke wannan da kyau كل ما سوى الله فهو محدث duk wani abu da ka sani ba Allah ba yin shi na da babu shi kullu ma siwa Allah wa huwa muhdath duk wani abu da ba Allah ba an samar da shi ne makhluqun masbuqun bi adam halittacce ne an yi shi ne wata rana babu shi kuma za a wai gari ma babu shi to yi shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffantu da wa'annan sifofi wanda babu masu shi sai shi ga ƙa'ida da ya kamata mutum ya ɗora a kanta shi ne annana lam na'lam min makhluqatin lahi illa qalil mu ɗan adam a halittun da Allah ya yi kaɗan na mun kusa bale mu yi kwatanci da yaya Allah yake ba mu kai ma mu gano yadda za mu kwatanta ya Allah yake ba don halittun da Allah ya yi ba mu gama sani su ba ‘yan kaɗan na muka sani in ka duba ina kallon wani doki da abin dokimantar cikin ruwa akwai wani ruwa an yi bincike a cikin shi akwai nau'i dubu uku da wani abu na kihi kihi kala kala kala kala kala kala kala kala har dubu uku da wani abu kowanne ba irin wani bane an gane misali ko dala akwai abun mamaki ko babu in ka duba cikin dabbobi nau'i dangu nawa ne ranar da na je wani lambu ina tsaye wasu abu da nake lissafawa itace ciyayi ina kirgawa kala ice ɗaya biyu uku ka iya dai lissahi na daga yau ga duk ba sunan su guda ba kuma ba iri ɗaya ba ciyayi ga sunan ba sunan su guda ba kuma ba iri ɗaya ba to a cikin halittun da Allah ya yi waɗanda muke mu'amala da su waɗanda suna ne suka tara amma ba iri ɗaya ba ne wace irin halitta ce jama'a ku gaya mana sai mu buga misali akan cikin moci mutum ɗan adam ni a nau bincike da nau gani a halittun da Allah ya duk duniya waɗanda sun tara suna ne ba iri ɗaya ba ne mutum ne ɗan adam ku kalle mu nan duka ba iri ɗaya muke suna ɗaya haɗa mu sunan mu muna na mutane ko ba haka bane amma nan babu irin wani kuma babu mai hali irin da wani babu mai murya irin ta wani afa mai ya khuluku amma la ya khuluku shi Allah da ke yin halitta yana zama ɗaya da wanda ba su yin halitta da wani ne malum masu ce ka'idar da ya kamata mu ɗora a zukatanmu mu ahalar suna kafin mu yi tunanin Allah waye shi to mu zo mu yi tunanin mai Allah ya yi tukuna har mu ƙare da wannan sannan mu kai gare shi wani ya zo ya sama cikin kwakwalwarka ai Allah kaza ne kaza ne kaza ne sai kike kai ma hukunci da kanta waye yi ka in yace Allah sai kace to bari mu kare taka tukuna sannan mu kai ga wanda ya yi ka kai yanzu ka gani kana da kaza ido biyu ya an kai an kai su da wani sinadari ne an kai idanu cikin idanuwan nan akwai ruwa akwai kwalba a ciki ya ake suka zama fali da baki ku gama magana ne da idanuwa ku dawo hanci ku dawo baki wa fi anfusikum afala ahla sunna wal jamaa sukan tsaya su yi tadabburi a ayoyi na Allah tukuna kafin su je su fara tunanin waye Allah saboda shi dan zai zai zo shi shi shi shi sama tunani ha to shi Allah zai yaushe ne ya kasance kaka ina ne suke yaushe ne aka kaza wannan duk ba tunanin shedan ba ne idan kana da ilimi na aqida da shedan ya zo da sai ce to malam shedan yanzu abin da za a yi ka dawo kai na ni bari in gama tunanin ni yaya ni kasance haka kafin in je zuwa ga wanda yi ni Allah subhanahu wataala ya muna jagora kenan annana lam na'lam min makhluqati Allah subhanahu wataala illa qalil ba mu san komai ba ma daga cikin halittu Allah sai dai dan kadan kenan sai mu tawarruko mu gan Allah matsala na gaba wanda ya kamata mu duba a cikin wannan jumla da ya ce laisa ba da halƙil halƙi stafa da simin haliki Allah ba ya samu suna alhaliku ba ne bayan ya yi halitta wala bi hidatul bariyata istafa da simin bari kuma ba dan ya ƙaga halittu ba ne ya samu suna albari dama yana da wannan suna matsala na gaba menene matsayin ahli sunna game da wannan mawdu'i يتلخص في أمرين wannan jumla abinda za mu fahimta mu mata matsayi za mu taƙaita bayani akan al'amari guda biyu abin na farko annallaha tabaraka wa ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakalliman fa'ilan khaliqan li'annahu la yazalu bil kamal Allah ba ya halitta ba ya yi halitta to halittar da Allah ya yi ta ƙare ko akwai sauran man huwa al-khaliq Allah Allah inda shine al-khaliq sifar sa ta al-khaliq tana nan ko akwai ranar da babu ta tana nan ko in aka yi tashi al-qiyama ana yin busa ta ƙarshe ko ba a yi kowa zai mutu ko sai a yi busa kowa ya tashi an kai 'yan aljanna aljanna an kai 'yan wuta akwai sauran wani da ya rage a duniya babu to in kowa ya shiga wuta wanda zai shiga wuta wanda za su shiga aljanna sun shiga to kasancewar Allah al-Khaliq sifan nan za ta ci gaba da aiki ko za ta daina aiki kaka za a yi ta daina aiki ya za a yi ta ci gaba na'am na'am نعم hadisi ya ce hadisi ya tabbatar da bayan allana sun shiga yan wasu sun shiga za a yi wasu halittu sai a shigar da su a cikin aljanna to su wannan halittun da hadisi ce za a yi in an ka yi su to shi kenan ana ƙarin wani halitta ko kuma shi na'am to dalilin na muku su mu mun yadda dama alkhaliq wannan lam yazal khaliq to yanzu hujja ta muku su amma mun yadda da wannan ba mu da jahili to kun gane a gurin ahli sunna fallahu khaliq qabla alkhalqi to lam yazal khaliq dan me in an ka shiga aljanna bayan ko ya shiga arzikin yan aljanna kullum Allah yana halitta yana yi musu shi kullum ana kera shi sa duk abin da ka ci aljanna ba ka ƙara ci irin shi kuma wani za'i saboda shi Allah khaliq lam yazal khaliq bai gushewa yana nan ne ya halitta yana da kyau a kula da wannan Allah subhanahu wata'ala mutakallim ko ba haka bane min sifati al-kalam wa kallama Allah Musa taklima kun sa abin da yasa muke kawo wannan akwai masu mummunan aqida da suke ganin ai shi Allah duk da ya ce shi khaliqu ne in an shiga wuta an shiga aljanna da wutan ma da aljanna wata rana ƙarya za su yi za a waye gari Allah ba khaliqu ne dan bai yin komai akwai masu wannan aqida to shine muke ciro irin wa'annan dan tunanin ka ya dawo akan cewa da Allah ya sanya ma kanshi suna duk sunan da Allah ya sanya ma kai ne yana nan bai ragewa bai canzawa har abada kenan la yazalu bikamali sifatihi shi Allah subhanahu wataala bai gushewa yana nan da sifarsa cikakkiya ba abin da ya rage ta na biyu kenan al'amru tsani al'amari na biyu Allah huwa wahdahu al-awwal al-muttasif bil idam wal azaliyya Allah shine kadai annahurku shi Allah subhanahu wataala ka san ana iya cewa wani shi ya kasance ko to Allah subhanahu wataala shine farko ba na farko ba ma akwai na ɗaya ko akwai na biyu to shi Allah subhanahu wata'ala shi ne ɗayan ma'ana shi ne harkon bale kai lissafin cewa na harko na biyu na uku a a to shi Allah shi ne harkon ban gane ya hausa na ta ne ba eh shi ne harko ba na harko ba babu shi an kare da kenan Allah shi ne harkon to sannan a fara lissafi shi ne Allah subhanahu wata'ala huwa al-awwal al-muttasif bil qidam shi Allah shine sifantu da gabata wanda Allah subhanahu wata'ala yana da sifa ta al-azaliyya tinda har abada Allah shi sifantu da wannan kullu ma siwa Allah huwa makhluqun masbuqun bi adam duk wani abu da ba Allah ba yin shi ne an kai da kuma babu shi daga baya ne Allah subhanahu wataala ya samar da shi kenan a cikin wannan akwai siffar da Allah subhanahu wataala mai da wani da fi'il Allah ya subhanahu wataala ya siffantu da lazamtuwar aiki duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya zama yana aikata shi to yana nan wannan abu baya gushewa Allah ya samu dace abinda ya samu ka kawo wannan magana akwai masu aƙidar ƙidamin aflak ƙidamin aflak gane aflak sansani na sama sansani na sama tun yaushe yake Allah subhanahu wata'ala yana sama ko ba haka bane wannan yanayin shi ma haka yake tunda in ya kasance haka yake tunda to Allah subhanahu wata'ala shi ma haka yake tunda kenan da Allah subhanahu wata'ala da wata halitta suna da siffa ta tun canda to wannan yanayi na aflak din sammai da kasai da sauransu Allah ne ya kasantar da su saboda shi ne farko sannan ya samar da su nanin da zai baka akwai lokaci to Allah ya mana jagora matsala na uku za mu zama bayani abinda ake ce ma a tasalsulu tasalsulu hawadis abinda ake ce ma tasalsuli kalle ne nan da jika kaka gurin wa aka samu kaka misali gurin wa ake samun jika yanzu gani ga ɗana ga mahaifina ciwon ga ɗana yana matsayin ɗagare ni ko? ni ko ina matsayin ɗagawa gawa gababan ko shi ma baba yana matsayin ɗagawa shi ma yana matsayin ɗaga wane ne ya ce ma tasarsuli shi ma ɗana yana da nashi ɗa shi ma ɗan ɗana yana da nashi ɗa kenan komi komi da ka gani duniya ya tafi to akwai wani saman shi kamar yadda akwai wani ƙasan shi wanda shi ake ma tasalsul to shi irin wannan tasalsuli a gurin mutane yana karewa dan dai duk yadda an kai wani dan wani wani dan wani da an kai ga adam ya tsaya ko bai tsaya ba haka ma wani dan wani wani dan wani da ya kai da an yi gusa kiyama ya tsaya ko bai tsaya ba ya tsaya to a zo kuma ga zamani lokacin mu lokacin iyayenmu lokacin kakanninmu ko ba haka bane lokaci annabi adam ko ba haka bane to kafin lokaci annabi adam jama'a ko wani lokaci ko babu wani lokaci shi ma wannan lokaci kafin shi akwai wani lokaci ko babu wani lokaci kafin shi shi ma akwai wani lokaci ko babu shi tasalsul fil hawadis kenan in an yi tashin alkiyama bayan kiyama akwai lokaci da zai wanzu bayan kiyama ko babu in aljanna za su zauna sai aljanna a wani lokaci ko ba su zauna ba suna zauna in kun kai ta zama a aljanna lokacin da za ku zauna a ina zai kai wa kuma zai ga ƙarshensa to wannan labarin da nake kawo muna shi yasa aka samu sabani a malamai na aqida hatta kai wasu suna kafurta juna kan fahimtar wannan mas'ala to yanzu menene matsayin ahlus sunna akan irin wannan mas'ala kai a matsayinka na ahlus sunna an ina ne matsayinka an gane misali ko Allah madaukin sarki yayi muna jagora yasa malamai suka ce at-tasalsul huwa ittisalu ba'd al-ashya' bi ba'd ila ghairi gaya aw nihaya shine wasu abubuwa su hadu da wasu ya zamanto babu karshe kuma babu harko an yi sama ya tafi an yi kasa kuma ya tafi sannan wa kad yutlaqu at-tasalsul wa yuradu bihi at-tasalsul fil fa'ilina المؤثرين سواء كان هذا معنى أنا إيه أمفاني دشي جمد الفاعلين masu yin abu kuma ana amfani da shi a wajen wa'inda abin ya fara a kansu kamar misali Allah subhanahu wa ta'ala sami'un yasma'ul aswat ko ba haka bane gafuru ne ya zunu kamar yadda wannan mala ya nuna muna a cikin wannan misali allah yaushe ne ya zama algafuru to a zarko sannan yaushe ne ya zama asami'u tun a zarko to wani shi ne ƙada ala suna kamar da muke mana isharar akwai masu ƙa'ida da suke ganin Allah subhanahu wata'ala bai zamo as-sami'u ba bai zamo al-basiru ba sai menene sai bayan da wasu abubuwa suka faru sannan Allah subhanahu wata'ala ya samu wannan sifa Allah kai mu jagora malamai sun yi bayani guda uku lil ulama'i fi ma'ana tasalsul وتوجههم إليه انقسموا إلى ثلاثة أقسام sun kasu gida uku ina ganin lokaci zai ba mu dama mu karasa wannan konin za mu takaita a lokacin da muka ɗuyiwa za mu yi karatu za mu takaita a da Allah kuma da mako na ga mun zo babu bayanin da za mu fara akan shi sai bayani akan maganganu da ahalin suna suke akai akan wannan matsala sai mu tura a karatun mu na gaba ina ganin a wannan gudu zamu takaita wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yi mana